الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sanninmu da saduwa a wannan lokaci mai tarin albarka a cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka a wannan majalisi namu na sati-sati da muke karatu littafin akida muna nan a cikin wannan littafi da ake kira alkawa'id al-arba'a a satin da ya wuce muka ce za mu yi magana a takaice akan abin da ya shafi ceto saboda mun zo akan gabar magana duk da yake magana akan ceto magana ce mai faɗi amma dai babu laifi mu ɗan yi magana a kai a takaice a malam a cikin littafi ya kasa mana ceto ya ce ceton nan gida biyu ne akwai ceto wanda yake tabbatacce akwai kuma ceto wanda aka kore ceto wanda aka kore shine irin ceton da kafirai suke yi suke nema zuwa ga abin da suke bautata mawa ceton da aka tabbatar shine ceto wanda zai tabbata ga waɗanda suke sun mutu suna da imani sai dai kalatu amalan salihan sun yi aiki na kwarai a gefe guda kuma sun yi aiki wanda yake mummuna to idan suka shiga cikin wuta ba za su dawwama ba wannan shine ceto tabbatacce to aƙidar mutane tun asali na ce tun asali ina nufin bayan shuɗewar karnunnuka guda biyu waɗanda suke masu asali karnin da annabi ya rayu a ciki da karnin da sahabbai suka yi rayuwarsu da kuma karnin da tabi'ai suka yi rayuwarsu waɗannan su ne lokuta guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fala cikin hadisi cewa babu wani lokaci mai albarka har duniya ta tashi wanda zai kai waɗannan lokutan guda uku hatta a kansu su waɗannan lokutan guda uku lokacin farko wanda annabi ya rayu tare da sahabbansa to ba wani lokaci da ya kai shi to haka kuma karnin da ya biyo baya karnin shekarun sahabbai wanda suka rayu a ciki to ba wani lokaci wanda za a yi ya wuce daga nan sai karnin tabi-tabi to bayan shuɗewa waɗannan karnunnuka masu falala da albarka idan suka ce karni wasu malamai suka ce shekara tamanin wasu suka ce shekara ɗari idan ka ɗauke shi shekara ɗari to shekara ɗari uku ce bayan shuɗewa waɗannan karnuka guda uku shekara ɗari uku to daga nan aka ta samun bida a ta riƙa yaduwa sai mutane suka zanto dangane da ceto suna kasuwa kashi uku kashi na farko wato wasu ƙungiyoyi da aka taɓa samu a duniya sun kore ceton gabaki ɗaya suka ce babu shi wani kuma su ne ƙungiyoyi guda biyu su kaɗai ne aka samu sun kore ceto a cikin musulunci suka ce kwata-kwata babu shi suka yi ta amfani da ayoyin da Allah ya kore ceto na waɗanda suka kafirai da waɗanda suka mutu suna shirka suka ce ceton da Allah ya tabbatar akwai shi shine ɗaga darajar mutum kawai a duniya amma an mutu ba wani ceto kowa ta kansa kawai yake waɗannan su ne ƙungiya guda biyu ƙungiyar khawarij da kuma ƙungiya wadda take ta mutazilawa sai ƙungiya ta biyu ita ce wanda ta tabbatar da akwai ceto amma kuma sai suka lauka cewa wanda duk suka zaɓa ko wanda duk suka ce zai ceto to yana cikin waɗanda za su ceto ya nuna wani kawai su ce zai yi ceto wato irin abin da kafirai suka rika yi a baya suka ce dalilai guda biyu yasa suke bautata malata da uzza dalili na biyu dalili na farko shine ya kusantar da su zuwa ga ubangiji tun da su masu zunubi ne tun da shi gunki yana zaune ba inda yake zuwa dalili na biyu suka ce domin su cece su ranar tashin kiyama to da tafiya ta tafiya a cikin wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu waɗansu tawaga kuma suke fakewa da wannan ceton sai su naɗa wani haka kawai rana a tsaka sai a ce ai shi ma wali ne zai cece ka wanda ba Allah ne ce ba ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya fala ba a mutum ne kawai yake ai wani zai yi ceto to waɗannan su ne ƙungiyoyi da dama daga cikin 'yan bida duk waɗannan ɗariƙoƙin da ake dangana su zuwa ga wani to duk suna cikin wannan ruɗani da uwa uba ƙungiyar shi'a su ma suna cikin wannan rulani kawai a nuna wani a ce ahalin baiti ne kawai shi kenan in kana son sa to ranar tashin kiyama ko ma mai ka aikata shi kenan kawai za ka shiga aljanna kamar yadda wani dan bida ya ɗora wani abun nan a cikin wani abun nan ɗinsa na social media wani yana ta rantsuwa ya rantse da billahi la ilaha illa huwa wallahi rantsutsuka irin masu tayar da jijeji ce duk wanda ke son wanda ke son wanda ke son wanda ke son wanda ke son ba adadi bai ta fara sai wata wani shehun da kwanan na ya rasu ba ya wuce shekara ashirin da rasuwa ba kawai ya ce dai kana son wanda ke son wanda ke son sa kawai to kawai wuta ba za ta shafe ka ba kuma ya rantse kwanan na ya rasu wa mutum ita ina je an yayi shekara ashirin da mutuwa ne shekara ashirin da mutuwa amma kungiyar ahlus sunna wal jama'a sai ta tsaya tsakiya ba ta tare da waɗanda ke cewa babu ceto mu'tazilawa da khawarij ba ta tare kuma da waɗanda ke cewa shehunansu da waliyansu waɗanda suka raɗa masu suna da kansu suka ce waliyai ne ba ta tare da su a su ahlus sunna sun tafi cewa akwai ceto tabbatacce amma gawa ga waɗanda suke masu saƙo waɗanda suka mutu suna aikata zunubi amma kuma akwai tauhidi a tare da su Allah zai sa a cece su tare da wasu sharuɗa guda bakwai wanda za mu zo mu ji watakila in lokaci bai kure mana ba akwai ayoyi da yawa a cikin alkur'ani da suka tabbatar da cewa akwai ceto kamar yadda akwai ayoyi da yawa da suka kore ceto su waɗanda suke amfani da ayoyin da suka kore ceto mutazilawa da khawarij sun yi amfani da ayoyin da Allah ya kore ceto ga waɗanda suke mushrikai kafirai sai suka ce a ai har ma wanda yake saban Allah idan ya mutu bai tuba ba to Allah ba zai gafarta masa ba za a cece shi ba ayoyin da ubangiji mabuwayi da daukaka ya ambata a cikin alkur'ani da suke kore ceto dukkaninsu gabaki ɗayansu malaman tafsiri suna fassara su a kan haƙƙin waɗanda suke kafirai mushrikai waɗanda ba su yi imani ba misali faɗin allah ta'ala a cikin suratul baƙara allah ce wattaƙo yawman la tajazi nafsun an nafsin shay'an ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون anan ubangiji ya kore ceto yana magana akan ranar tashin kiyama yace wattaqu yawman ku ji tsoron wani yini wannan yinin la yajzi nafsun an nafsin ko la tajri nafsun la yajzi nafsun an nafsin shay'a wata rai ba za ta amfana ma rai wadda wani abu ba rai ba zai amfani rai da wani abu ba to a nan ana nufin ran wanda yake kafiri amma ko shakka babu waɗanda suke musulmai ran wannan zai iya amfana ma wannan ta hanyar mai ta hanyar ceton amma sai su saukar da wannan ayar ga waɗanda suke musulmi tun da gashi a nan suka ce Allah ya ce rai an kawo shi na kira kowace rai ke ba za ta wadatar da kowace rai da wani abu ba sai Allah ya ce wala yuqbalu minha ba za a karɓa ba daga ita ran shafa'a ba za a karɓi cetanta ba wala yukhadhu minha adalin ba kuma za a karɓi fansa ba wala hum yunsaruna kuma ba za a taimake su ba wannan aya duk tana magana akan waɗanda ba musulmi ba saboda idan ka duba a waɗansu ayoyin duk sun ta ambata yi Allah ta'ala misali yake cewa yawma la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور haka ubangiji mabuwayi da daukaka ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai jingina ce da aikin da kai haka Allah ta'ala ya ambata ya ce wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma jazahu jazaa'ul awfa amma idan muka duba kuma za mu iske cewa gashi ubangiji mabuwayi da daukaka yake cewa manzallazi ya shi bawu inda hu illa bi izini waye zai ceto a wajensa in ba da izinin Allah ba ashe akwai waɗanda za su ceto idan aka ce in Allah ya yi izini ya ce wane ka ceci wane ashe rai ta amfani rai kenan ina fata kuna fahimta to kaga kenan hanyar da zaka fasara ayar ka fasara akan rayukan waɗanda suke ba musulmi ba haka malamai suka ce haka fadin Allah ya ayyuhal nas ya ayyuhal ladina amanu an anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala qullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun Allah ce ya ku waɗanda kuka yi imani an fi komin mara zakana ku ciyar da abin da muka zurta ku da shi min qabli an ya ce yaumin tun kafin wani yini ya zo labai un fihi wannan yinin babu ciniki a cikin wannan yinin wala kulla sannan kuma babu ainihin soyayya wala shafa'a sannan kuma babu ceto sai Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimuna kafirai su ne a zalimai a wannan ranar an kora abaibai guda nawa abaibai guda uku aka kori aka ce labai'un babu ciniki wala kulla babu soyayya sannan wala shafa'a babu ceto wannan gaba daya an kore su akan haƙƙin waɗanda suke kafirai amma haƙƙin waɗanda suke muminai waɗanda suke masu imani a ranar tashin kiyama lallai babu ciniki amma akwai soyayya za ta yi amfani ga masu imani sannan ceto zai yi amfani ga masu imani shi yasa ƙarshen ayar sai Allah ya ce wal kafiruna kafirai homo zalimuna su ne azzalimai tare da cewa a farkon ayar ya kira muminai amma a ƙarshe saboda a nuna maka waɗanda ba za su amfana da soyayya da ainihin abin da ya shafi ceto su ne kafirai sai ce kuma zalimu na su ne azzalimai abin da ke nuna cewa akwai kulla ranar tashin kiyama shine mai ayar da take a can cikin suratu zukhruf in ban manta ba Allah ta'ala ya ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun sai ce illa al-muttaqin الذين آمنوا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين kaga yace duk masoya a ranar suna gaba da junansu sai yace illal muttaqina sai waɗanda ke tsoron Allah sai waɗanda suke mu'mine masu tsoron Allah su kam wannan a wannan rana ba abokan gaba bane ba ina fata na bayinta ashe akwai kauna kenan akwai mawadda wala shafa'a abinda ke nuna mu'mine za su fa'idanta da shafa'a saboda ya ce wala ya shafa'una illa liman yartaba wa hum min khashyatihi mushfiquna kamar da za mu samu a gaba ashe waɗanda ake maganar da su a nan ana nufin kafirai humun zalimu na Allah ce su ne azzalimai an fahimci wannan haka ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ambata mana yana magana akan wato wasu daga cikin salihan bayi yake labarta musu yace suna labarta ma waɗanda suka riƙi waɗanda ba Allah ba Allah ce a attakhidu min dunihi aliha in yuridini ar-rahmanu bi dhurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun inni idhan la fi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhulil jannah قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين Allah ya kaito mana wannan a cikin me a cikin suratul yasin kaga nan ma ana magana ga waɗanda ba musulmai ba domin ka duba farkon ayoyin da suka zo kafin nan da ayoyin da suka zo baya duk suna nuna ba musulmi ake magana da su ba ana magana ga mutumin nan da ya musulunta wanda aka zo da shi za a kashe shi isa da Allah ta'ala ba da labari a cikin ya suratu yasi shi ne yake tambaye su a attake domin dunihi aliha yanzu zai riƙe wani wanda ba Allah ba mai da shi shi ne abin bauta na in yi ridinar rahmanu bi zurrin idan Allah mai rahama ya nufe ni da cuta za ta shafe ni la tuguni anni shafa'atuhum shay'an ai cetonsu ba zai mana amfani ba su suwa kenan walannan allolin ba za su iya cetana ba wala yunqizun ko ba za su iya tsamar da ni daga waccan musiba da ta same ni ba ashe anan ma ba musulmi ake magana da shi ba ana magana da waɗanda ba musulmai ba haka cikin suratu suratul an'am Allah ta'ala ya kaito mana ya ce wa an bihi ka yi gargadi bihi da shi wannan alkur'ani suwaye za ka yi magargadi allazi ne ya kafu na an yi sharu ila rabbihim waɗannan da suke jin tsoron ranar da za a tayar da su gaban ubangijinsu laisa lahum min dunihi ba su da wani koma bayan Allah waliyun wajibincin al'amarinsu wala shafi'un ko ba su da mai ceto la'allahum yattaquna tabbas za su samu takawa in kai gargaɗe su ne kaga kenan su wane ne waɗanda za a tashe su ba su da masoyi kuma ba su da mai ceto su ne waɗanda ba su imani da ƙur'ani ba don ya ce wa an zirbihi ka gargaɗi da shi shi wannan alƙur'ani suwaye allazina yakhafuna an yusharu ila rabbihim sune waɗanda suke jin tsoron ranar da za a tayar da su zuwa ga ubangijinsu a wannan ranar laisa lahum min dunihi waliyin wala shafi'in ba su da wani koma bayan Allah wanda zai cece su wala shafi'in ko ba su da mai ceto su ne zuwa kenan su ne su kafirai kenan domin mumini ai shi yana tare da Allah mumini yana tare da yi waɗanda suka yi imani da ƙur'ani suka yadda da shi suna tare da ubangijin shi yasa a ƙarshen aya ce la'allakum yattaquna wataƙila sa samu takawa idan suka bi abin da ƙur'ani a ta gaba da suke kafa hujja da ita shine faɗin Allah ta'ala wa zaril ladina ittakhadhu min dunihi min dunihim awliya وذر الذين اتخذوا من دم... وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون cikin suratul anam kaga nan ma ana magana da waɗanda suke mushrikai Allah yake wazaril ladina takazu dinahum la'iban wa lahum kabarni da waɗanda suka riƙe addininsu suka mai da shi wasa da wargi wa gharratuhum alhayatud dunya rayuwar duniya ta ruɗe su waɗanda suka mai da addini kiɗi da waka da tsalle da rere kawai da mata Allah ce to ka bar mini su wa gharratuhum alhayatud dunya rayuwar duniya ta dauke su wa zakkir bihi sai Allah yake kai tunasar da wannan alqur'ani an tubsula nafsun bima kasabat cewa laifa ta tuna abinda ta aikata katta wulakantar da ita wannan ran katta shiga cikin wata matsala wanda in an je tashin kiyama ya tsaya laisa laha min dunillah ba ta da wani koma bayan Allah waliyun wani majibinci wala shafi'in sannan kuma ba ta da mai ceto wa in ta'dil kullu adalin la yu'khadhu minha ko da ita ran nan wanda ta shirka za ta ba da fansa a ranar ba za a karba daga gare ta ba sai karshen aya Allah yace ulaika alladhina ubsilu bima kasabu waɗannan su ne suka hasarantar suka lalatar bima kasabu da abinda suka aikata Allah ce lahum sharabun suna da abin sha na wuta min hamimin na ruwan zafi wa azabun alimun da kuma azaba mai radadi bima kanu yakfuruna dan abin da suka kasance suna kafircewa ashe kaga farkon ayar da karshen ayar ya nuna ba akan musulmi yake magana ba cetan da aka kore nan akan waɗanda suke kafirai waɗanda ke bautata ma wani wanda ba Allah ba ayar su ta gaba da suke kafa hujja da ita فلن الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الله يقول أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى أما يشركون لما هذا كبيرك فالقوان آية ويعبدون من دون الله سنعبوت تامون وندبع الله بقى ma la yadurruhum wanda ba zai iya cutar da su ba su bautata masa ba wala yanfa'uhum ko ba zai iya amfanar da su ba in sun bautata masa wa yaquluna suna cewa haula'i waɗannan ababen da muke bautata mawa shifa'auna inda Allah sune waɗanda za su cece mu a wajen Allah Allah ce kulce ne da su atunabbi'una Allah bima la ya'lamu bis sama shin za ku baiwa Allah labari ne abin da ke cikin sammai da ƙasa subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah gabanin abin da suke tarayya ne kaga wannan ayan ba tana magana da wa tana magana da waɗanda ba musulmi ba Allah ya sake kaito mana dangane da ahlul kitabi lokacin da in sun shiga cikin wuta ahlun nar in yan wuta sun shiga cikin wuta za su yi kuka wannan kukan da suke Allah ya kaito mana suna cewa famalana min shafi'i wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna min almu'minina inna fi dhalika laaya wama kana aktharuhum mu'minin Allah ce yan wuta za su ke cewa famalana min shafi'ina yau bamu da mai ceto wala sadiqin kuma bamu da aboki hamimun wanda zai damu da damuwan mu falau an na lana karratan da zai za a ba mu dama mu koma duniya a karo na biyu kuna min almumini na tabbas da mun zanto daga cikin mumini ka ganan ma duka abin da ake nufi ana nufin waɗanda ba su yi imani ba ina fata ana fahimta haka suna kafa hujjar da faɗin Allah ta'ala allazi Allahu allazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arshi ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الذي الله شي wannan da ake kiran ku ku bauta tamawa alladhi khalaqa as-samawati wal arda shine halicci sama da ƙasa wama bainahuma da abin da ke tsakanin su fi sittata ayyamin a cikin kwanaki guda bakwai guda shida thumma stawa ala al-arshi sanne daidaita kan al-arshi sai Allah ce malakun min dunihi ba ku da wani ba wanda ba Allah ba nin waliyin wanda zai tijinci al'amarinku wala shafi'in kuma ba ku da wanda zai cece ku afala ta tazakkaru na shi yanzu ba za ku wazantu ba Allah yana magana ne da duniya ga baki daya don yana magana akan tauhidin me ana magana akan tauhidin rububiyya shi Allah nan shine ya halicci sama ya halicci ƙasa da abin da ke tsakanin su a cikin me a cikin kwana shida sannan daidaita akan al'arshi aka ce malakun min dunihi min wa ba ku da wani wanda ba wancan Allah ba wanda ya wannan aikin to ba ku da wani majibincin al'amari wala shafi'in kuma ba ku da wanda zai cece ku a ce kaga waɗanda suka yi imani kenan suna da wanda yake majibincin al'amarinsu kuma suna da mai cetonsu zalika bi anna allaha maulal ladina amanu wa anna al-kafirina la maula lahu inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla salihin ashe mu'mine suna da mai jibinta al'amarinsu kuma suna da mai cetonsu shine Allah mabuwayi da daukaka haka Allah ta'ala gaya mana amitta ka zo min dunihi min dunillahi shafa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun qul lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un Allah yake amitta ka zo min dunillahi shafa'a shin ko suna da wani abin wanda zai cece su wanda ba Allah ba cewa shin suna da abin ceto wanda zai cece su ba Allah ba wannan ya nuna ce Allah zai ceto ashe Allah shi ne ke ceton waɗanda ina ba ta ala bayinta aka ce amitta ka zo shin sun riki wani ne min dunin lahi koma bayan Allah shifa'a wanda zai cece su a wajen Allah kul ka ce da su a walau kanu la yamlikuna shay'an shin waɗannan da suka rika ɗin nan ko da ba sa iya mallaka komai a cikin sama da ƙasa sai su rike su su zanto abubuwan bautata mawa wala ya ake nuna ko da ba sa hankaltuwa nan ana magana da masu sassaƙa gunki mutum ya sassaƙa abu da hannunsa kuma ya ce ranar lahira zai cece shi sai Allah ya ce to ka ce da su in suna bautata musu ne don su cece su ka ce lillahi shafa'atu jami'a ceton gaba ɗaya na Allah ne to kaga tun da ya tabbatar da cewa ceton nashi ne ashe zai ceci waɗanda suke masu tauhidi kenan lahu mulku samawati wal ard na Allah ne mallaka samai wal ardi da ƙasa summa ilaihi turja'un sannan kuma zuwa ga Allah ake mai da bayi ga baki da aya ta karshe da suke kafa hujja da ita ita ce a cikin suratul najm wa anzir Allah ta'ala yake cewa آه وأنذرهم يوم العازفة إذ قلوب لدى الحناجر كاذمين ما للظالمين من هميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تكفي الصدور سكن سورة الغافر عفوا الله يتي وأنذرهم يوم العازفة كغرغتيس أولنا لانر لانر دمي للبئي واكي للبئي ولانر تاشم هنكلي idu qulubu ladal hanajiri kazimi lanar da zukata suke zuwa gab da inda makoshi alhanajir shine nan wannan kullutun da ke cikin nan wato saboda tsabar razana zukatan suna tasowa daga inda suke su zo nan saboda tsabar tashin hankali kawai malin zalimi na min hamimin azzalimai ba su da majibincin al'amari wala shafi'in yuqa ba su da kuma mai ceto kaga ya ce malin zalimi na azzalimai suwaye azzalimai su ne waɗancan walkabiru na humus zalimun su ne ba su da majibincin al'amari wala shafi'in kuma ba su da mai taimako ba su da wanda zai cece su to waɗannan su ne a takaice mujminil ayat waɗanda suke karantawa ko da wata ran kaji wani ya karanta waɗannan ayoyin domin ya kore ceto to ka tabbatar cewa ya kore ne ba bisa ilimi bai ce komai ba domin ayoyin suna magana ne akan kafirai da waɗanda suka isa kiyama suna shirka waɗanda ba su yi imani ba da kuma waɗanda suka isa kiyama suna yin shirka da Allah mabuwayi da ɗaukaka wannan su ne Allah ke magana da su a cikin wannan ayoyin a kansu ne aka kore ceto baki ɗaya aka ce babu wanda zai cece su saboda mai ba da izinin a ceton shine Allah su kuma ba su imani da shi ba wanda zai ba da izinin ya ce aikeken shi ne Allah to su kuma sun yi tarayya da shi shi kuma Allah baya ba da izini a ce ta sai wanda ya je da tauhidi ina fata kuna bayinta yawwa to amma ayoyin da suke tabbatar da cewa akwai ceto to su kuma ayoyi ne da yawa ina fata ana bayinta musamman ayoyin da aka fi kafa hujja da su guda bakwai ne a cikin alkur'ani ina fata ana fahimta aya ta farko da Allah ta'ala yake tabbatar da ceto ita ce ayan nan wanda kowa ya sani wanda take a cikin suratul baqara a cikin ayatul kursiyu Allah ta'ala ya ce man zallazi yashfa'u indahu sai me yace illa bi iznihi kare kawo istisna munqabi man zallazi yashfa'u indahu wane ne zai yi ceto indahu a wurin Allah ai maganar ita ce ba wanda ya isa ya ceto a wajen Allah sai Allah ya ce illa bi iznihi sai idan yayi izini ina fata ana fahimta kamar in ce wane ne ya isa ya shiga fadan mai martaba kaga ai babu wanda na kore kowa amma in na ce sai dai idan mai martaba ya masa izini to nan akwai wanda zai fahimci cewa ba wanda ya zai shiga kenan babu tunda an ce sai in an masa izini kenan an masa izini zai shiga amma wanda duk ba ya masa izini ba zai shiga ba ina fata ana fahimta ba wanda zai fahimta sai dai bagwari wanda bai fahimci hausan ba shine zai iya fahimtar haka in ce ba wanda zai shigo masallacin nan sai mai littafi to kuma sai ka fahimci cewa an hana shiga masallaci babu wanda zai fahimci haka an sa sharaɗi mai littafi to zai shigo masallaci amma wanda bai da littafi ba to ba zai shigo masallaci to irin wancan istisna'in ne aka yi man zallazi wane ne ya isa ya shafa'o inda hu ya yi ceto a wajen Allah ai babu wanda ya isa sai Allah ya ce illa bi iznihi sai dai da izinin Allah waɗannan ayoyi ne guda bakwai Allah ya tabbatar da wannan ya kawo duk istisna'i aya ta biyu faɗinsa da ya ce ma min shafi'in sai ce mai illa min ba'adi izini ma min shafi'in babu wani mai ceto wanda cetonsa zai yi amfani illa min ba'adi izinihi sai bayan fa Allah ya yi izini sai bayan an masa izini kinan da mala'iku da annabawa da salihan bayi da nagartattun bayi dukkaninsu baki ɗaya cetonsu ba zai yi amfani ba sai bayan Allah ya masu izini Allah ne zai yi izini sannan su fi ceto to anan babu mahalukin da zai ce a ma min shafi'in illa min ba'dirin ya dauka cewa wai an kore ceton ne ga baki da an ce sai bayan an yi izini kenan an yi izini ceton zai yi amfani ina fata an fahimta aya ta uku Allah ya ce wa qalu takaza ar-rahman walada subhana bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun sai Allah ya ce alau ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من كشيته مشفقون الله يتي وقالوا اتكذ الرحمن سكركي وقالوا سكتي اتكذ الرحمن مرحمة يالك ولدا لا يا الله يتي سبحانه تلكي يتبتك الله بل عباد مكرمون bari su mala'iku bayan Allah ne waɗanda suke masu daraja la yasbiqunahu bil qawli ba sa gabatar ubangiji da zance wa kun bi amrihi ya'malun kuma dukkaninsu suna bin umarnin ubangiji ya law ma baina aydihim Allah ya san abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum ya san abin da ke bayan su abin da ke gaban su na lamarin duniya Allah ya sani abin da ke bayan su na lamarin duniya ubangiji ya sani lahira su ubangiji ya sani wala yashfa'una illa liman irtaba ba wanda za a yadda a cece shi illa liman irtaba sai wanda Allah ya yadda da shi wa hum su waɗannan da za a ceton nan min kashiyatihi dangane da ainihin tsoron ubangiji mushfiquna suna masu tsoron su kuma suna girmama shi anan sai wani ya ce babu ceton an kore a akwai waɗannan ayoyi ibn kasir alaihi rahmatullah yake cewa fa hadhihi ayat waɗannan ayoyi ga baki daya isbati shafi'i bi shuruɗin dukkaninsu sun tabbatar da cewa akwai ceto amma tare da sharadi ina fata ana fahimta haka Allah ta'ala ya sake gaya mana cikin suratul taha aya ta hudu kenan wa yasalunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الدائي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا حمسة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن عذن له الرحمن ورضي له قولا ina fata kuna fahimta ba wanda zai fahimci sai dai bagwari ne yi ne zai fahimci cewa kwata-kwata an kore ceton a nan gurin ina fata an fahimta Allah ta'ala yake cewa a ranar tashin kiyama suna tambaya ka dangane da duwatsu fa qul yansifuha rabbi nasfan ka ce ubangiji na zai nike duwatsu nikewa fa yazar waqan safsafan la tara fiha iwajan wala amta za a bar ƙasa ga ta nan horarriya ba ka ganin karkata ko tudu ko kwari a'a duk an nike an mai da komai ya zama daidai da daidai kiyama kenan Allah ta'ala ke yau ma'izin ya tabi una da'iya la'i wa jalan a ranar su bayi suna bin kiran mai kira idan ya kira la'i wa jala babu wanda ya isa ya karkare ba wanda ya isa ya karkace ma kiran mai kira اقتربت الساعة وانشق القر الله يتي يوم يدعو الدائي إلى شيء الله أكبر لا إوجل الله لا إوجل الله يتي وخشعت الأصوات مليو يدسن يشلو هو يرسنا للرحمن وبنجي الرحمة فلا تسمع إلا حمسا باكا جن قال كومي سي قالت فيها كوي mutane an tada su ba mai takalmi kamar a gargado garken raƙuma kan kwalta a ji kararraf kararraf to haka za ka ke ji mutane sun nufi ina wajen tashin kiyamu yau mai izin sai Allah ce a wannan ranar latan fa'o shafa'a ceto ba zai amfani ba kwata-kwata illa man azina lahur rahman sai wanda bai rahama ya mai izini wa rabiya lahu qawlan kuma ya yarda da wata magana da ya faɗa menene kaulan anan abdullahi dan abbas yace huwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah khalisan fi qalbi mutumin da ya faɗi wannan kalmar shahadan kuma a zuciyarsa yana mai ikilasi ba ya faɗa ba yana bin bokaye da yan tsubbu to shi wannan za a ne ubangiji zai yi izini a cece shi ina fata kun fahimta aya ta gaba aya ta biyar kenan Allah ta'ala ya ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a bala amallaka mu wadannan alladhina yad'una min dunihi wadanda suka bautata mu wani wanda ba Allah ba bala amallaka a cece su ba sai Allah ya ce illa man shahida bil haqqi sai dai wanda ya shaida da gaskiya man shahida bil haqqi yayi shaida da gaskiya wa hum ya'lamun alhali yana da sani wannan ayi sharuɗa guda biyu malamai ta ce sun kunsa sharadi na farko aka ce man shahida bil haqqi wanda ya shaida ta gaskiya menene shaida ta gaskiya ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai aka ce wa hum ya'lamun kuma yana mai sani yana mai sanin mai yana mai sanin ma'anar la ilaha illallah ba kawai ya ce da ba kawai a cikin mai a cikin a cikin gafala ya ce la ilaha illallah amma an gan shi gidan boka ya ce la ilaha illallah ya tafi neman mulki ana yi masa tsafi ba irin wannan ba ina fata ana fahimta shi yasa Allah ya ce wa hum ya alamuna alhaji suna masu yaqini suna da ilimi lokacin da suka ce la ilaha illallah kaga shi yasa kafiran maka da aka kira su zuwa ga la ilaha illallah saboda sun san ma'anar sai suka ki ne yanzu kuma ba su san ma'anar ba sun faɗi la ilaha illallah amma kuma sai suke abin da yake warware la ilaha illallah a bisa jahilci an fahimci wannan قال الحافظ ابن كثير ابن كثير عليه رحمة الله يكتوى ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاء أي من الأصنام والأوثان waɗanda duk suke bautata ma gumaka waɗanda aka sassaƙa na ice ko na mutane ba za a ba da dama a cece su ba ai la ya ƙaduruna ala shafa'ati lahum waɗannan gumakan ba za su iya ceton waɗanda suka bautata musu ba illa man shahida bil haqqi sai dai wanda ya shaida ta gaskiya wa hum ya'lamun hadha istisna'un munqati sai Allah yace lakin shahida bil haqqi ala basiratin wa ilmin fa innahu tanfa'u shafa'atuhu indahu bi idhni rabb subhanahu wa ta'ala yace abin da yake nufi lakin man shahida bil haqq sai dai wanda ya shaida da gaskiya ala basiratin abisa yaqini wa ilmin da ilimi fa innahu tanfa'u shafa'atuhu to shi kam ceton zai masa amfani inda hu a wurin Allah bi iznihi da izinin Allah lahu a gare shi sai Allah ya izini ya ce ka ceci wani an fahimci wannan aya ta bakwai ta ƙarshe aya ta bakwai ta ƙarshe shine wanda take a cikin suratul najm Allah ya ce wa kam min malakin fis samawati wal ardi wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'da an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda wa kam min malakin da yawa a cikin mala'iku waɗanda suke a cikin sammai la tughni shafa'atuhum cetonsu ba zai wadatar da komai ba a wajen Allah illa min ba'da an ya'zana Allah sai bayan Allah ya yi izini wato da yawa a cikin mala'iku a cikin sammai ba za su yi ceto ba sai bayan Allah ya yi izini liman ya sha'u ga wanda Allah yake so wa yaraba kuma ya yarda da shi hadhihi al-ayatu tadullu ala shafa'atil muthabbita bi shuruɗin tare da sharadi waɗannan duka ayoyin guda bakwai suna nuna me suna nuna ceto tabbatacce ne ina fata ana fahimta to kenan duk wanda ka ji yana karanta waɗancan ayoyin farko don ya kore ceto to sai kuma ka karanto masa waɗannan ayoyin guda bakwai su kuma sun tabbatar da cewa akwai ceton ya za a kenan in ya fassara waɗancan ya kore ceton ga baki daya to waɗannan guda bakwai kuma ya zai yi da su to yadda suke yi shine dabara suke yi saboda sun san mutanenmu ba karanta ba karatu aka yi ba waɗanda ma suka yi karatun irinmu duk ba zurfafawa muka yi ba a ilimin larabci sai ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan ya dabara ya hargitsa abubuwa kawai ya ta kawo ayoyi a rigize shi kenan sai a wuce wurin amma dai ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya tabbatar mana a cikin littafinsa babu tanaƙuri lallai kenan abinda waɗannan abinda za a fahimta a cikin waɗannan ayoyin gabaki ɗaya abinda za a fahimta shine ayoyin farko ba wai ceton ne suka kore ba sun kore ceto ne a wasu nau'in mutane ayoyi na biyu kuma suka tabbatar da ceto a wasu nau'in mutane abinda za a fahimta kenan dan menene la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi afala yatadabbaruna al-qur'ana walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fi ikhtilafan kathira qur'ani ba tubka da walwala wadancan ba za su ce babu ceto ba kuma wadannan su tabbatar da ceto wannan ba a cikin littafin Allah bane ba ashe kenan abinda za a fahimta ayoyin farko sun tabbatar da akwai ceto babu ceto ga waɗanda suke kafirai mushrikai ayoyi na biyu sun tabbatar da akwai ceto amma tare da sharaɗi ga suwa waɗanda sun isa lahira da tauhidi amma aikinsu wanda yake na zunubi ya rinjaye aikinsu wanda yake na alkhairi to waɗannan asallahu an ya afuwa ina fata kuna fahimta abinda za a fahimta kenan haka malam ya ya ya ya ambata to yanzu tun da mun ji wannan sai mu tafi gaban magana ta gaba shine ahli sunna abinda ahli sunna suka tafi a kansa mun riga muka ce firka guda biyu wadancan kenan waɗanda suka kore ceto ga dalilinsu su sun kore gaba ɗaya suka ce abinda ake nufi da ceto a duniya kenan Allah kawo qur'ani za ku ji kuna sauraron su za ku ji maganganun su an kawo qur'ani saboda haka kawai ka- ba wani magana an aje lahira a cece ka waɗannan suna nan batattu ne ina fata ana fahimta akwai waɗanda kuma kawai suka lauki ceton kara zube kowa ya aikata abin da yake so kawai in kiyama ta tsaya shehu zai zo da da riga mai aljihu dubu saba'in ya tura mutum dubu saba'in ya kai kawo alfarfajiyar aljanna so dubu saba'in yana tura mutanensu yana tafiya da su ya su mogalin ɗinsu zuwa aljanna to kaga wannan alisun na ba su yarda da wannan ba yana fata ana fahimta akwai waɗanda ma wato in ana gaya maka abin da waɗansu suka tafi akan ceton ma abin zai baka mamaki tun daga ya muka ce mutum ne ya mutu kwana-kwanan nan bai wuce shekara sha biyar ko ashirin ba da mutuwa ga mutum yana rantsuwa ya ce billahi tallahi wallahi billahi rantsutsuka irin waɗanda ke tada hankali ya ce duk mai son wanda ke son wanda ke son wanda ke sansa wuta ba za ta shafe shi ba in an je kiyama da in wuta ba ta shafe shi ba yana yana yana aljanna don fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id to in ka ce wane zai ceta to yana bukata ka kawo aya da ta nuna shi wanda zai ceton yana aljanna kenan to ina ayar da ta nuna yana aljanna domin wahayi ya riga ya yanke wanda zai ce kat wane yana aljanna shine manzo Allah to yanzu kuma baya cikin mu muna zuwa kai sharuɗan ceton ahlus sunna wal jama'a duk sun tafi akan cewa ceto tabbatacce ne amma ba sa tare da waɗanda suka kore ceton gaba daya ba sa tare kuma da yan talaquwa wanda kawai su komi ma ka aikata ko wanda zai cece ka ba a tare da wannan ijma'i ne na aqida ahlus sunnati wal jama'a malam abu jafar wanda ake kira ahmad ibn muhammad at-tahawi wanda yau rabansa da duniya shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar rabansa da duniya kaga ya rayu a cikin karni na nawa karni na uku fa ya rayu wato tun addinin ma yana da dan test ɗinsa ba a so ma gurɓata shi ba ya rasu a misira yana da littafi babba ya ce wa shafa'atun lati iddakara Allah subhanahu wa ta'ala lahum kama rawa fi akbar fil akbar ya ce wa amma shafa'a ya ce amma kaga ceto ya ce wannan tabbatacce ne aƙida ce daga cikin aƙida ahli sunna wal jama'a ya ce allati iddakara Allah subhanahu wa ta'ala lahum ceto ne wanda Allah ta'ala ya ajiye ma bayinsa wanda za a cece su kama rawa fil akbar kamar yadda aka yi ta ruwaitowa daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sunna wadda take tabbatacciya لا خلاف عند أهل السنة والجماعة باب ساباني تكان أهل السنة والجماعة سوى الله تأتيتو تبتكيني بأنوائها الثابتة ومنها الشفاءة الكبرى يتأتيتو تبتكيني بأنوائها دنوء إكن تيتون الثمانية قدا تقص ceto ceto ceto waɗanda ahlus sunna suka yarda suka yi imani da shi ceto ne kala ɗaiɗaiɗaiɗai kala takwas da za mu zo mu ji su ko da yake ban san lokaci watakila zai mana abun nan daga cikin wannan ceto akwai ceton da ake kira a shafa'atul kubura babban ceto wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗai ne ke da ikon yin wannan ceton to bayan shi kuma akwai nau'ikan ceto guda nawa guda bakwai ina fata kun fahimta wannan shine abinda imam tsahawi ya faɗa abu jafar mai littafin al'aqidatu tsahawiyya wanda muka ce ya rasu yau ya shekararsa tana da shi yana da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha hudu ya rasu allah gafarta masa kuna fahimta ya ci gaba da cewa inna shafa'atu thabitatu lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa li ghayrihi min al-anbiya wa shahadatu minni wa shahadatu wa shafa'atu thabitatun bil kitabi wa sunnah wattafaqa ahli sunnati wal jamaa ala isbati zalika ay ala isbati shafa'a للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا من ذنوبهم abin da ya faɗa ke ya ce ka sani ya kai uwa wannan ceton da muke magana a kansa yana daga cikin ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai ba shi dama ya yi zuwa ga al'ummarsa wani gairihi hakanan wani ma wanda ba annabi ba daga cikin annabawan da suka wuce ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai ba su ceto su ceci al'ummominsu sai ya ce da mai da shaidar littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ahli sunna gaba ɗayansu sun yi ittifaki a bisa tabbatuwar wannan ceton sai ya ce wannan ceton da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai yi sai ya ce ala ahalil kaba'ir ga mutanen da suka aikata kaba'ira allazina matu kuma sun mutu suna aikata kaba'iran nan walam ya tubu min zunubihim ba su samu dama suka tuba ba akan zunubansu ina fata kun fahimta wato wannan shine ceton da annabi zai yi gawa ga waɗanda suka mutu suna aikata kaba'ira ba su tuba ba in an ce kaba'ira kuma kar ku manta wasu malamai suka ce guda bakwai ne wanda annabi ya ambata daga ciki manzo Allah ya ambata babban kaba'ira yace shine al-ishraku billah to wannan shirka a nan gurin kuma ana nufin kalamar shirka domin babbar shirka ce kaga ya fita daga cikin musulunci shirka guda biyu ce akwai shirka tarya ita ce kalamar shirka wanda za ka yi abu ba don Allah ba wani abin da ake nema ka tuba zuciyarka ta karaya amma shirka babba fa wanda ya je gidan boka ko ya je aka yi masa tsafi ko aka yi masa girka ko ya shiga cultism to wannan kalmar shahada ce za a sake jaddada masa sannan aikinsa duk da ya gabaki ɗaya ya ruguje ya sake sabo kuma ina fata kuna bayanta sannan bayan haka akwai sihiri sannan bayan haka sihiri in an ce sihiri ana nufin tsafi sannan bayan haka akwai kashe mutum wato kisan kai yana cikin kaba'ira sannan yana daga cikin kaba'ira shine mai alluwa luwaɗi yana daga cikin kaba'ira zina yana daga cikin kaba'ira ƙarya cin amana ha'inci yaudara to duk waɗannan waɗanda suke aikata kaba'ira kuma suka mutu ba su tuba ba amma suna da imani a zuciyarsu babu shirka to waɗannan su ne maza Allah sallallahu Alaihi wasallam cetonsa zai tabbata a kansu tare da izinin wa idan Allah ya yi izini wannan maganar imamu ɗahawi ya ce tabbatacciya ce a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisai masu tarin yawa amma kamar yadda muka ambata su mu'tazilawa suka ce a'a wannan kawai ceton da ake magana a nan cewa za a ceci wannan wanda ke da zunubi da waye suka ce wannan kawai ba daidai ba ne ba abinda ake nufi da ceto su a wurinsu kawai tsaga darajar mutum tun a duniya an tsaga darajarsa kawai amma wanda yake mai kaba'ira duk wanda ya mutu yana zina ya mutu yana shan giya yana cin kudin rashawa da cin hanci da kudin ruwa sai ta ce wannan zai dawoma ne a cikin wuta ba zai fita ba wannan ba aqida ahlus sunna ba ce wal jama'a aqida ahlus sunna wal jama'a shine duk abin da mutum yake aikatawa in dai ba shirka to idan ya mutu al'amarin sa yana wajen Allah kuma ba zai dawoma a cikin wuta ba ina fata ana fahimta imamu abu hanifa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suke na maza ba wanda imamu abu hanifa idan ka lura ya idan ka duba ya rayu a cikin karni na biyu ya ga sahabbai da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi karatu ma a wajensu ya faɗa a cikin littafin sa al-fiqhul akbar yace ash-shafa'atul anbiya alaihimus salatu wassalamu haqqun وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين المذنبين ولا ولأهل الكبائر منهم حق ثابت المستوجبين بالعقاب ما لا yake cewa Imam Abu Hanifa yake cewa kaga ceton nan wanda aka ce annabawa za su yi ya ce haƙƙun gaskiya ne wannan littafin alfikihul akbar malamai suna gani shine littafi ma na farko da aka soma rubutawa da ke bayanin aƙida ahlus sunna wal jama'a kuma an rubuta shi tun a cikin karni na biyu tunda imam abu hanifa ya rayu ya ga sahabban manzo Allah da sallallahu alaihi wasallam da yawan ina fata an fahimta to shine yake cewa kaga wannan ceton wanda aka ce annabawa da manzanni za su yi yace haƙƙun gaskiya ne sai yace wa shafa'atun nabiyina ceton da annabin mu zai yi ga mu'minai waɗanda suke masu zunubi sannan da waɗanda suke masu aikata kaba'ira waɗanda ya tabbata sun tabbata cewa sai an masu azaba da wuta yace wannan ceton gaskiya ne kaga ya ce lilmu'minina muznibina ga muminai masu zunubi kenan sun mutu da imani ba shirka ba cultism ba tsafi ba duba ba bori amma kuma sun mutu suna aikata wasu kaba'irori to abu hanifa ya ce wannan tabbatacce ne a cikin littafin Allah da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam lallai ba za su tabbata cikin wuta ba ina fata kuna fahimta ittifaki ne malaman sunna suka yi saboda da yawa ana zargin mu akan cewa mu ne muke kore ceto da yawa amma ba ba gaskiya bane ba wannan su ne salafin mu kaga imamu abu hanifa shekara an haife shi ina ji hijira tana da shekara 90 da wani abu in ba manta ba abul hasan al-ash'ari wanda ya rasu hijira a yau rabansa da duniya shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyu in ban manta ba ya faɗa a cikin littafinsa sunan littafin makalatul islamiyyin waktilafin musalli littafi ne na aƙida wanda yake mai mahimmanci ɗaliban ilimi su koma a kansu ya faɗa ya ce wa ƙala ahli na wal istiqama sunanmu kenan na biyu ko ka ce ahli sunnati wal jama'a ko ka ce ahli sunnati wal istiqama ina fata ana fahimta duk ɗaya ne duk wanda ka fala yace wa qala ahli sunnati wal istiqama bi shafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam li ahli al kaba'ir min ummatihi ahli sunna wal jama'a sun fala suna faɗa dangane da ceton annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ahalil kaba'ir ga waɗanda ke aikata manya-manyan zunubai min ummatihi ga al'ummarsa wa suka ce inna allaha yukhruju ahalil qibla muwahhidina minan nar wala yukallidihim wala yukallidihim fi fiha imam al'abubuwar hassan al'ashari yake cewa su ahalu suna sun ce inna allaha ya kurujo ahalil kibla allah zai fitar da duk masu kallon gaba suna yin sallah muwahidina waɗanda suka kaɗaita allah shi ɗaya allah zai fitar da su minan nare daga wuta ba zai dawwamar da su a cikin wuta ba a wani wurin ya ce inna allaha ya kurujo kawoman minan nar Allah zai fitar da wasu mutane daga cikin wuta bayan sun ƙone bi shafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da ceton annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasdiqan bima jaa bihi ruwaya wannan yana gaskata abinda ruwaya ta inganta daga gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka duba wannan magana a cikin littafin sa al-ibana al-usul ad-diyana ina fata kun fahimta malami na nau kenan malami na uku ko na hudu kenan makaranta kala abdullahi ibn qudama al-maqdisi wani babban malami da ake kira abdullahi ibn qudama sanannen malami ne wannan ya rasu yau hijira tana da shekara 813 ya mutu a damas a misira yace wa yashfa'u nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam في من ذكل النار من أمته من أهل الكبائر ويخرجون بشفاعته بعد ما احترقوا فيدخلون الجنة فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة والمؤمنون قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكفار شفاعة الشافعين أبن ده يفعل أكينا أه؟ سبحان الله ibn qudama yake cewa wanda ya rasu muka ce rabansa da duniya shekara 813 shekara 813 rabansa da duniya ya faɗa yake cewa wa yashfa'u nabiyuna wa yashfa'u wa yashfa'u nabiyuna manzon mu sallallahu alaihi wa sallam zai yi ceto fi man dakala an-nara min ummatihi ga waɗanda suka shiga cikin wuta daga cikin al'ummarsa min ahalil kaba'ir daga waɗanda suke masu aikata kaba'ira fa yukhrajuna bi shafa'atihi sai a fitar da su fa yukhrajuna bi shafa'atihi sai a fitar da su daga cikin wuta da cetonsa sallallahu alaihi wa sallam bayan sun ƙonu fa yadkhuluna aljanna sai a shigar da su aljanna bi shafa'atihi da cetonsa wa lisa'iril anbiya'i wal mursalin hakanan ma sauran annabawa da manzanni da mursalai wal mala'ika da mala'iku wal mu'minuna da salihan bayi duk waɗannan Allah zai ba su izinin su ceci wasu daga cikin bayi waɗanda suke suka isa lahira da tauhidi amma suna da aiki wanda yake na kaba'ira ba su tuba batun a duniya qala ta'ala sai mala ya kafa hujja da cewa Allah ya ce ya alau ma baina aidihim wa ma kalfahum wa la yashba'una illa liman irtaba ayat da muka karanta sai ya ce wala tanfa'ul kuffaru amma ceton nan fa ba zai amfani kafirai ba shafa'atu shafi'ina ceton mai ceto ba zai amfani kafirai ba wato kenan duk wanda ya mutu da kafiri da duk wanda ya mutu yana kafiri mushriki to ceton ba zai masa amfani ba anan kenan duk wanda bai mutu da tauhidi ba ya mutu yana shirka yana kiran wani wanda ba Allah ba ya mutu yana ɗauka haƙƙin Allah yana ba wani daga cikin halittar Ubangiji, wani nan ko koda annabin ne, wani ne ko koda mursali ne, wani nan ko koda mala'ika ne, wani nan ko koda salihin bayi ne, sai kake ɗauki haƙƙin Allah kake bashi, to in kai sa kiyama ba ka ba ceto. Ina fata kuna fahimta. Allah shi kaɗai ke ba da haihuwa, kai sai ka tafi kabarin wadi. ka ce kana neman haihuwa in ka mutu da wannan aƙida ba za a cece ka ba ceton manzon Allah ba zai maka amfani ba saboda mai ka isa lahira kana shirka Allah sauke sai mu tafi gaba kanan wannan littafi wannan magana ka duba ta cikin littafin sa lim'atul i'tiqad babban littafi ne na ibn qudama قال أبو الدين عبد قال أبو الدين عبد الرحمن ابن أحمد al'iji wani babban malami ne na alusunna wal jama'a yake cewa a jama'atul umma alal asil shafa'a wa hiya indana li ahli al-kaba'ir min ummatihi sallallahu alayhi wa sallam li hadith Anas bin Malik qala alayhi salatu wa salam shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati rawahu Ahmad wa Tirmidhi wannan babban malami yake cewa malaman ahlus sunna tun daga farko in dai malami na ahlus sunna ne sun yi ijma'i akan asalin cewa ceto gaskiya ne sai ce wahiya indana ceton nan kuwa a wurin mu ahlus sunna zai tabbata ne li ahlil kaba'ir ga mutanen da ke aikata manya-manyan zunubi amma babu shirka a cikin min ummatin daga cikin wannan al'umma sun mutu suna aikata zunubi ba su samu samar tuba ba saboda hadisin Anas dan Malik da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ceto na tabbatacce ne ga mutanen da ke aikata kaba'ira a cikin al'umma Wani hadisi ne ingantacce Imam Ahmad ya ruwaito shi da sanadi ingantacce Abu Usman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni ba sabuni na kwanan nan ba wannan sabunin farko kenan wanda yau rabonsa da duniya shekara ɗari tara da tamanin da takwas ko da tara in ba manta ba yake cewa wa yu'minu ahlud dini was sunnah bi shafa'atir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam limuznibin limuznibi ahlut tauhid kama warada fil ikfil fil kama warada fil hadith sahih عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودل على ثبوت الشفاعة الكتاب والسنة والإجماع yace wa yu'minu ahlud dini duk waɗanda ke kan wannan tafarkin na musulunci sun yi imani wa sunna da waɗanda ke kan tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bin sunnarsa sun yi imani cewa ceton annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne ga masu zunubi waɗanda suke da tauhidi a cikin wannan al'umar kamar yadda aka samu hadisai tabbatattu daga maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa dalla ala thubuti shafa'a kuma dalilai na shari'a sun nuni akan tabbatuwar ceto littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma ijma'in malamai ga baki daya na ahli sunna sun yi ittifaki akan cewa babu sabani manzo Allah zai yi ceto wa aqidatu salafu ashabul hadith wannan magana ta duba cikin littafin aqidatu salaf wa aqidatu salafu salih ibn taymiya shekul islam ibn taymiya Allah ya ji kamsa da gafara babban malami wanda in an ambace shi sai hanjin dan bid'a ya kala ba sa son sa amma kuma sai kasance kullun kama ƙara darajar sa Allah yake ƙara ɗaukaka ta saboda kaɗan ne majalisin ahlu sunna za a zauna ba a ce ibn taymiya ba duk inda aka ce kuma za a ce rahimahullah to su kuma sai lokaci lokaci suke tsiri to kaga tsakanin bakin mai addu'a yana cewa Allah ya ji kansa da gabara da wanda ke cewa Allah ya zini ba za ka hala ba ibn taymiya yake cewa a cikin littafin sa majmu'ul fatawa yace wa mazhabi salaful amma wa a'immatuha wa sa'iru ahli sunnati wal jama'a ithbatu shafa'a li ahli al kaba'i wal qawlu bi annahu yukhruju min an nari man fi qalbihi mithqala dharratin min al iman ibn taymiya yake cewa wa mazhabi salaf kaga tafarkin waɗanda suke a salaf sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu na wannan al'ummar ta musulunci wa a da malamansu kakaf ba za ka taɓa samun wani malami tun daga kan sahabi ba in dai malami ne wanda duniya ta sani wanda yake kore cewa babu ceto ba kuma za ka samu ba wani daga cikin malamai tun daga kan sahabbai har zuwa waɗanda suka biyo bayansu inda malami ne na sunna wanda ya karanta ƙur'ani da hadisi da zai nuna wane daga cikin rayayyu ba annabi ba ya ce wai zai cece shi ba za ka taɓa samun wannan babu littafi a kan wannan sai dai 'yan bida su ne za a nuna mutum a cewa ana ma zai ceto yace wasa'ir ahli sunnati wal jama'a da kuma duk sauran malaman ahli sunna wal jama'a tun daga wancan lokacin har zuwa yau lokacin da yake magana yace isbatu shafa'a sun tabbatar da ceto tabbatacce ne li ahli al-kaba'ir ga mutanen da ke aikata kaba'ira a cikin wannan al'umma wal qawlu bi annahu yukhruju min an-nar cewa za a fitar da su daga cikin wuta za a fitar a cikin wuta man fi kalbihi mithqala dharratin min al-iman wanda aka samu daidai da ƙwayar zarra ta imani a cikin zuciyarsa to za a fitar da shi daga cikin wuta bayan shuɗewar shekaru kuma a shigar da shi aljanna wannan ittifaki ne duk malamai tun daga kan sahabbai har zuwa waɗanda suka biyo bayan su ba samu wanda ya saba ma wannan ba sai dai yan bid'a a wani wurin ya sake faɗa cewa mazhabar sahaba wattabi'ina annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yashfa'u fi ahli al-kaba'i wa annahu la yukhallidu fi la yukhalladu fi an-nar man min ahli al-iman ahadun bal yukhruju min an-nar man fi qalbihi mithqala dharratin min al-iman a wani wurin ma yake cewa ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceton waɗanda suke masu aikata kaba'ira wa annahu la yaqludu ba wanda zai dawwama a cikin wuta min ahalil imani daga waɗanda suke da imani waɗanda suka fita duniyar nan sun yadda Allah shine ubangijinsu sun kaɗaita shi a cikin tauhidi amma an samu matsala sun aikata kaba'irori da yawa ko ba su samu suka tuba ba to wannan ittifaki ne ba za su dawwama a cikin wuta ba bal yukhruju minan nar za a fitar da duk wanda aka samu a cikin wuta daidai da ƙwayar zarra ta imani a zuciyarsa za a fitar da shi a cikin wuta wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa Allah ya ji kansa da gafara kaga kuwa ya rasu hijira na da shekara 728 yau yana da kusan shekara 800 ga barin duniya ba na yau bane balle ka ce ai je ne yin izala suka a'a tun da yana nan abul izzil hanafi ɗaya daga cikin manyan malamai da suka yi sharhin littafin aqidatul tahawiyya ya rasu yau hijira na da wato yau rabansa da duniya shekara 600 da arba'in da uku ko da hudu ya faɗa yake cewa wal mu'tazila wal khawarij ankaru shafa'ati nabiyyina sallallahu alaihi wa sallam wa ghayrihum min ahli al kaba'ir yace kakaf waɗanda suka yi inkarin ceton annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran annabawa da manzanni da waliyai da salihan bayi yake su ne mu'tazilawa da kawari wa amma ahli sunnati wal jama'a amma ahli sunna wal jama'a fayuqirruna bi shafa'ati nabiyyina sallallahu alaihi wa sallam fi ahli al-kaba'ir su kam suna tabbatar da ceton waɗanda suka mutu suna aikata kaba'ira wa shafa'atu ghairihi da wasu ma waɗanda waɗanda ba annabawa ba salihan bayi manya-manyan waɗanda suke waliyan Allah na gaskiya wanda shi Allah ne ya san su inda maza Allah ne zai bayanin su a yau kuma baya a cikinmu so duk wanda ka ce wane waliyi ne cewa yana bukata ka kawo aya walakin ya shifa'u ahadun walakin la ya shifa'u ahadun hatta yi uzana lahu wa ya haddu lahu haddan malaman sunna ce yace walakin sai dai la yashfa'u ahadun ba wanda ya isa ya ceto hatta yu'zana lahu har sai an masa izini wa yahaddu lahu haddan kuma ai masa iyaka ce wane ka ceci da wane da wane da wane da wane da wane ko wane ka ceci tawaga kaza masu aiki kaza saboda suna da imani to ka cece su sai ya cece su ba haka kawai kala zai ba za a ce wani wai zai zo da aljihu ranar da aka ce za a tashi babu riga ya shi zai zo da aljihu wannan ƙarya ce ba gaskiya ce li'annahu la yadkhulu alayhi shafa'atu li'annahu dalla alayhi shafa'a alkitabu wa sunna wal ijma yace qur'ani da sunna duk sun tabbatar da ijma'i sun tabbatar da ceto tabbatacce ne imam al-nawawi shine na karshe wanda na na kaito a cikin wannan ijma'in yace al-qadi iyad mai littafin ash-shifa ya faɗa yake cewa mazhabi ahli sunnati jawazu asalan wa wujubuha sam'an yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa liman adhina lahu wa illa liman adhina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla alkazin iyad yake cewa ka ga mazhabin ahli sunnati wal jama'a su kan tun asali abinda suka tabbatar cewa akwai ceto sun tabbatar da shi cewa ceton gaskiya ne akwai shi amma tare da sharuɗa ba wanda zai ceto sai bayan Allah ya masa izini to wannan sai zanto shine kamar dan muqaddima akan abin da ya shafi ceto yanzu abin da ya rage mana shine sati mai zuwa sai mu ji sharuɗan ceton guda bakwai sannan kuma mu ji kalolin ceton guda takwas ina fata an fahimta yanzu dai mun ji ayoyi da waɗanda ba su yarda da ceto ba suke kafa hujja da shi mun samu kuma ayoyi waɗanda suke tabbatar da ceton sai muka yi tahalili tsakanin waɗancan da waɗannan lafiyayyen hankali shine zai gane cewa waɗancan awi da suka kore ashe sun kore ne zuwa game zuwa ga waɗansu tawagan mutane masu wani nau'i daban ayoyin da suka tabbatar kuma cewa akwai ceton su kuma sun tabbatar ne akan waɗansu mutane daban an haɗa bakin ayoyi kenan yana fata an fahimta sannan maganganun ahli sunna wal jama'a dan kar wani nan gaba ya yaudare ka yace ɗan izala suna ƙaryata cewa ceto ba gaskiya bane a'a ko da ka ji wannan maganar to ka ɗauka cewa ƙage ne ba gaskiya bane ba ahli sunna su ne suka tabbatar da cewa akwai ceto babu saɓani tun daga kansa habbai har zuwa kan ahli sunna na ƙarshe wanda in akwai su za a tashi duniya babu saɓani akan tabbatuwar ceto akwai ceto amma da sharadi sharuɗan nan Allah da sati mai zuwa za mu ji su sannan kuma mun ce ceton annabi sallallahu alaihi wasallam guda takwas ne ceto ne kala kala kala kala guda takwas in Allah da duk sati mai zuwa a takaice za mu yi bayani tun da lokacin ba zai ishe mu ba amma dai za mu yi bayani a takaice sai dai a takaice na'am na'am wannan maganar da muka yi kuma to kar kuma wani ya zama tabararre ya zauna ya ce to mu kam dai za mu yi kokari dai mu kaulace mu bokan da yan zubbu amma dai irin kaba'ira din da tunda dai an ce a'a wannan kuma ba lasisi bane ba aka ba mutane su ce a to mu kam aqidan mu ai dai mutun ya mutu da imani za a cece shi a'a kar ka yarda ka shiga cikin mutan domin fa kaga a can yini daya na lahira fa Allah ya ce kamar shekara dubu ne na dubu hamsin ne na duniya domin ai a duniya da fitar rana da wata ne ake gane kwana ɗaya sati wata shekara to a can ba ranar ba watan so kaga ko da kwana yahuda suka ce kwana arba'in za su a cikin wuta lanta masanar naru illa ayyaman ma'aduda kwana arba'in iyayen suka bauta ma ɗan dalo Allah ya ce bar su sun yadda dai cewa kwana arba'in za su shiga wuta in sun yadda ka ce masu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun yini ɗaya na lahira daidai yake da shekara dubu hamsin na mai na duniya to kaga in ka yadda wuta za ta shafe ka kwana arba'in dubu hamsin hamsin so arba'in miliyan nawa kenan to kaga saboda haka ahlus sunna kai ka zama tabarare kai kokari biyar da zaka yi kai ta tuba kai ta tuba ko da ka aikata kaba'iran tuba Allah a shirye yake duk sanda ka tuba zai karbi tuba muna roƙon Allah ta'ala azarta mu da tuba kafin lokacin mu yayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu